ضلاله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم حسيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لهم أعمالهم ويغفر لهم ذنوبهم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس عشرين في وتر رمضان هجرة الذي ذكر بوجود يوم ثلاثين شدة daidai da tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu muna cikin tafsirin suratul a'raf har yanzu kuma za mu kokarin fassara aya ta ɗari da sittin da bakwai zuwa aya ta ɗari da saba'in da ɗaya insha Allah ta'ala wannan karatu yana ɗauke da bayanin cewa Allah madaukaki ya yi alkawarin yin azaba ga Yahudawa har zuwa ƙarshen duniya قال الله تبارك وتعالى وإن تأمن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يكون سوء العذاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإذ تأذن ربك kai bayani ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da mahaliccinka ya sassanar da ya ba sannan alaihim ila yawmil qiyamah lalle Allah zai ta aikowa kan yahudu har zuwa ranar kiyama Allah zai yi ta aikowa a kan Yahudawa man ya kuma su a azab wanda zai koda musu azaba mai muni Allah ke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai bayani ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahalicinka ya sassanar ya zama ita wannan aya ta samu fassara kashi biyu wajen malaman tafsir kalma ta ta'azzana domin ta zo da nauyin tafa'ala wanda ya zo yana izini kamar yadda ibnu kasir ya ce bayani akwai fassara ta farko da malamai suke gabatar mata ita ce Allah ya sanar a littafai waɗanda ya saukar ya sanar a littafin Asaura ya sanar a littafin Injil kamar yadda ya sanar da mu a cikin Alƙur'ani a wannan aya ta suratul A'raf wato Allah ya sanar a duka littafin da ya saukar cewa har zuwa ranar kiyama Allah zai yi ta aiko ma Yahudawa wanda zai gana musu muguwar azaba. Allah ya riga ya sana. Kaga kenan ya zo da ma'anar a'lama kamar yadda al-Imam Mujahid ya fassara. Wa qad wa iz a'lama rabbuka Allah ya sanar suwa aka sanar ma an sanar ma waɗanda aka kokar musu da littafai daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan akwai masu ganin cewa abin da ake nufi shi ne amma Allah ya yi umarni a fasara ta biyu ita ce wacce galibi malaman tafsiri suke dauka wato abin da Allah ba kake yake nufi da ta'azzana shine yayi alkawari kamar yadda Ibn Kathir yake cewa wa fi quwwati kalami ma yufidu ma'na al-qasam min hadhihi al-lafza idan ka lura da yadda magana ta zo da karfi cikin wannan aya zaka fahimci cewa abin da Allah ba kake yake nufi shine alkawari kamar yadda aka samu Allah ya kace shahidan Allah Allah ya shaida da yake nufi da ya shaida wato ya tabbatar ya yi alkawari idan aka ce kataba Allah idan aka ce idan aka ce ta'azzana rabbuka yana ma'anar tawahada rabbuka wanda suka shi ne bayanin malamai magabata kamar al-imamu razi haka nan al-imamu zama shari'a da sirrin al-kasha wanda ibnu kasiri yake goya wa wannan fahimta yana cewa abinda Allah yake nufi shine yayi alkawari ba sharadi bane ka samu wannan sanarwa a littafin al-taura ba sharadi bane ka samu wannan sanarwar a littafin al-injil abinda Allah ya sani da ta'azzana rabbuka mahalicinka yayi alkawari ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka yasa ibnu kasir yace wa li hadha luqiyat jillan don haka yasa aka samu lamun a bayan wannan kalmar da Allah ya faɗa wa in ta'azzana rabbuka da aka samu lamun kafal la yab'athanna alayhi suwa ya tafi alayhi Allah zai tura musu wato Allah ya yi alkawari zai dinga tura ma Yahudawa wanda zai gana musu azaba ila yawmin kiyama har zai ga tsakuwa ga kan duniya wannan alkawari ne da Allah subhanahu wata'ala saboda alkawarin Allah da kaskanta mai girman kai bayan azabar kiyama kuma wanda Allah ya masa tarihi Allah ka kare kaga Allah ya ba su daukaka Allah ya ba su daraja a duniya wanda ya kirga maka wasu daga cikin ni'imomin da ya mutu a cikin alkur'ani amma waɗannan ni'imomi ba su kara musu komai ba sai girman kai don haka Allah ya alkawari shi ba zai dinga gada musu azaba har zuwa ƙarshen duniya man yakun hum su al'adab yani bi sababi ihtiyarihim wa mukhalafatihim awamir Allah wa shar'ahu wa ihtiyarihim ala al-maharim yahudawa suna sabon Allah ba su jin dokokinsa sannan su dinka dabara na cutar da bayan Allah da kuma canza shari'ar Allah ta baraka wa ta'ala saboda haka Allah ya wannan alkawari a kansu kaga wannan yana tabbatar mana cewa akwai alkawarin azaba akan Yahudawa har zuwa tashin kiyama ya yi alkawari in ka ɗauki fasara guda ta malaman tafsiri idan ma ka ce ya sanar ne nan ma dai alkawari ne idan Allah ya sanar a littafin al-taura ya sanar a injil ya sanar a cikin al-qur'an zai turo ma banu isra'ila zai turo ma yahudawa wanda zai rika yin su azaba tunda ya sanar ya nuna cewa ya yi alkawari saboda ka ala kulli halin tabbas akwai alkawarin Allah akan yahudawa Allah zai kaskanta su Allah zai turo wanda zai wulakanta su har zuwa ranar tashin kiyama وهذا التقدير لا ينقضي ابدا الى قيام الساعه yaushe ne yahudawa za su bar ganin bala'i Allah ya ce sai kiyama ta tsaya wannan ayar abin da ta faɗa mana kenan la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamah ta haka kullum ba yahudi bai samu kwanciyar hankali ba sai karshen duniya wannan alkawarin azaba ta Allah ne kai sannan malamai suna cewa dan ka dubi a littafin tarihi al-qadir wa qadir shahidun ala zalika ka rika binciken littafan tarihi waɗanda suka gabata da waɗanda aka rubuta ta a yanzu za su tabbatar da abin da Allah Allah ya faɗa dinnan gaskiya ne wa man asdabu min Allah kila wa ya ga Allah gaskiyar magana don haka yasa malaman tafsiri da yawa suna ba da misali da irin bala'in da ya aukar ma Yahudawa saboda alƙawarin nan da Allah muka kake a kan kamar misali a tafsirin Ibn Kathir ita wannan aya wajen da nufi shafi da yuhu da sittin da bakwai ibn kafir ya ce bi sababi ihtiyalihim wa mukhalafatihim awamir Allah wa shar'ahu wa ihtiyalihim ala al-maharimi me yasa Allah ya alkawari zai dinga turo wanda zai ya kudawa azaba saboda suna saba wa wannan saboda sun yi izgilanci ga dokokin Allah tabaraka wa ta'ala kuma kai in ka ji labarin banu Isra'il kai ka tabbata waɗannan mutane wato sun raina manzannin Allah kuma sun wulakanta dokokin Allah to wannan dalilin yasa suka jawo ma kansu fushin Allah tabaraka wa ta'ala ibn kathir yace wa yuqalu inna musa alayhi salam daraba alayhim kharaja sab'atin farkon wanda ya fara kaskanta su shine annabi musa alayhi salam zai musa ya dora muku haraji dole mutum ya rika biyan haraji sai da aka samu tsawon shekara bakwai ibn kafir ce wa kima salata asharata sanata wasu suna cewa ya kai shekara goma sha uku yahudawa suna ba da haraji kaga wannan kaskanci ne gare ku don haka yace wa kana awwalu man daraba haraja a tarihi ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi da farkon wanda ya buga ma ya buga haraji akan mutane ya buga shi ne akan mutum kurake sun makaru sai ahalin mulo sannan daga baya yahudawa sun kasance a karkashin wulakancin sarakuna daban-daban yunaniyawa kashdaniyawa kaldaniyawa duk jama'a ne waɗanda aka yi a zamanin da sun mafaru fi kafarin nasara daga baya suka fada karkashin wato wulakanci da kuma kaskanci na nasara wa izlalihim wa iyaku akhdihim minhum jizya wa haram su ma an samu lokacin da nasara suka dinga karban haraji kan hannu wato suna dai karkashin su ana nan da yin ibnu kathir ce kuma da islam sannan sai ga musulunci ya zo alai muhammad alaihi afdalu salatu wa salam Allah ya aiko shi da manzanci fa kanu tahta sufari wa zimmati ya zama su suna karkashin wato umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma biyayya gare shi suna ba da faraji wa khidji ibnu kathir ya ba da labari saboda ya tabbatar da abin da Allah madaukaki ya faɗa a cikin wannan aya bare ma babban bala'i da suka samu a tarihi shine bala'in da ya auka musu a zamanin baktu nafsa akwai bayanin al-imamu mujahid imamu mujahid yana cewa malakal arda mashariqaha wa maghribaha arba'atu nafar waɗanda suka mallaki duniya gabacinta da yammacinta mutane guda uku ji mujahid tabi'i al-bajir Abdullah ibn Abbas Allah madaukake kara masa yarda al-imam mujahid yace mutane suka mallaki duniya mutane hudu mu'minani wa kafirani mu'mini guda biyu kafirai guda biyu sai yake wal mu'mina su mu'mini guda biyu da suka mulki duniya su ne annabi Sulaiman bin Dawud sannan sun karnai al-imam mujahid yace wal kafirani kafirai guda biyu da suka mulki duniya ba buktu nafsar sai kuma numurud bin kan'an numurud bin kan'an da kuma buktu nafsar shi numurud bin kan'an shine mai mulkin da ya zamani da annabi ibrahim alaihi salam zamanin sa ya mulki duniya gaba ɗaya wannan karfin mulki da ya samu shi ne ma ya sa ya yi jayayya da annabi ibrahim alaihi salam wanda allah ya ba mu labarin a suratul bakara aya ta ɗari biyu da hamsin da takwas alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu allah mulka ko kaga wanda ya yi jayayya da annabi ibrahim game da allah abin da ya sa ya yi jayayya game da Allah saboda Allah ya ba shi mulki kaga Allah ya tabbatar da cewa ya ba wa Namrud bin Kan'an mulki karfin mulkin sa ya sa har yake jin cewa shi ma Allah ne wato shi shi ma abin bauta ne iskala rabbi iskala ibrahim lokacin da annabi ibrahim yake cewa rabbi allazi yuhyi wa yumiit ai mahalicci na shi ke rayawa shi ke kashewa fara sai ce ana uhyi wa umiit ai ni ma ina rayawa ina kashewa قال إبراهيم قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأي الله ينا سوى رانا تقبل فأتي بها من المغرب كيف تقول إذا تهم مغني شأن إبراهيم بعد بيوانا مطلش عليه الصلاة والسلام فبوهش الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين وده شيء أكيد كرا نمرود بن كنعان al'imam mujahid ya ce kafirai biyu suka mulki duniya buktu nasar sai kuma zumru bin kan'an lam yamlika gairuhum in banda waɗannan mutane guda hudu babu wanda ya mulki duniya a zamanin a zamanin da yake magana waɗannan farakuna guda biyu waɗanda ya bayani kafirai guda ya yi zamani da annabi ibrahim alaihi salam to ɗayan buktu nasar shi ma a ƙasa guda suke domin numuru bin kan'an yana daga cikin sarakunan babila wurin da ake kiransa babylon wato kasar kaldaniyu wanda ibn kafir yake magana a kansu a tafsirin wannan aya ya ce kabila ta kaldaniyu sun ganda zama banu isra'ila tarihin duniya kuma gaskiya ne kaldaniyu su ne waɗanda suke da daular su a ƙasar iraki tsakanin turkiya da iraq wato kamar gabacin gabacin iraki abin da ya haɗa da sassan turkiya a wancan zamani ana kiran wannan yanki na kantariyun har akwai wurin babban birni da ake kiransa yanki kasar babylon wato kasar babila da larabci wanda kuma da turanci suke kiransa babila وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار ما لم تاريخ سنة شيرا wannan yanki da ke gabashin iraq yankin da ake kira kasar kaldaniyun wannan yankin ne numuru bin kan'an ya yi mulkinsa da kuma buktu nasa amma numuru bin kan'an ya yi ne a zamanin annabi ibrahim alaihi salam da yake daular ta fita daɗe har dai aka kawo zamanin da shi wannan sarki da ake karanta musu nafar wanda ya yi zamanin sa kafin zuwa annabi isa alaihi salam waɗannan sarakuna guda uku su ne waɗanda suka mulki duniya a ji al'imam mujahid to babban abin lura shi ne shi wannan buktu nafar yana daga cikin waɗanda suka azabtar da banu isra'il a tarihi a musamman ba a taɓa samun irin shi ba wanda ya labari yana cikin aljidai wa nihaya mujallar da farko shafin ɗari uku da talatin da alkalin fi tarih a mujallar da farko shafin ɗari biyu da ishirin takwas da littafin tarihi da yawa kamar misali tarihin al'imamu kwabari tarihin al'imamu kwabari shi ma ya kawo don duk wani malamin da zai rubuta littafin tarihi to babu makawa sai ya saka tarihin mulkin kaldaniyun kamar misali a cikin littafi ibn al-asir al-kamil fi tarikh ذكر مسير بخت نصر إلى بني إسرائيل يا عبادي بياني جميل كثير تركي بخت نصر زواجا بنو إسرائيل wanda ya auku ne a shekaru 586 kafin haihuwar annabi Isa alaihi salam shekara 586 kafin haihuwar annabi Isa alaihi salam in ka hada da shekarun da ake lissafi da shi a yanzu za ka tara wato shekara dubu biyu da ɗari shida sai kenan lokacin da wannan sarki ya ya gallaza wa wani Isra'il musamman ya tashi daga wannan yanki na kasar Babila ya tafi kasar Filistin malaman tarihi suna cewa kun madammara daulata ya murkushe daular bani Isra'il wa asira adadan kabira min al-yahud ya kama yahudawa da dama mata da yara waɗanda suka zama bayi a ƙasar Babylon, ƙasar Babylon wato ƙasar Kaldaniyon yankin Iraq, shi wannan sarki ya taho da yaran Yahudawa ana cewa hatta balaga adadin abubuwan fitina al-fitness yadda aka samu yaro wanda sarkin nan ya kama daga cikin yaran Yahudawa yara dubu fitin wato a cikin dubu ɗari dubu goma ne kawai babu wajinan waɗannan yara da mata ya kora har zuwa babila wannan tarihi yana da haka a cikin kaman da aka rubuta da tarihi na turanci ka rubuta idan kana neman idan ka bincika babylonian captivity wannan shi ne abin da ya shahara a tarihi babylonian captivity wato kamun fursunoni da aka yi daga ƙasar isra'ila aka da su ƙasar babylon waye wannan shi da kake da ake karanta bukku nafar bayan ya sa an kama dukkan wani littafin a saura duk wani littafi na a saura sai dai sa aka tare da gaba ɗaya ya kona ya kona littafin gaba ɗaya wanda malaman musulunci da yawa suna cewa daga lokacin a saura isnadin ta ya ƙare domin abin da ake kira isnadi shine kace haddathana wani an wani an wani har da aka ga sahabi wanda yake magana daga manzon Allah to da a saura tana da wannan isnadi din amma batun da ukku nafsa ya samu nasara a kasar yahudi ya kakkarbe a saura ya ya kona ya hallaka malaman ana cewa hadda wasu annabawa ma suna gare a wannan lokaci waɗanda ya hallaka to daga wannan lokaci isnadi game da littafin at-taura ya riga ya yanke yana daga cikin dalilai waɗanda malamai da yawa suka kafa na cewa at-taura wanda yahudawa suke rike da shi a yanzu ba shi ne at-taurar da aka sani ba kafin wannan sarkin buktu nafar ya yaki wato kasar banu isra'ila in ka duba bayanin shekul islam a littafin al-jawab al-faqih liman baddala dinan wasiyya mutum da cikin shafin ɗari guda tis'in da shida akwai kuma littafin shifa'u da ibn bai ali fi bayani ma wa fa'a fi tawrat wal injil min at-tabdil littafin al-imam juwayni shafin na talatin a don haka ita daga wannan lokaci an rasa littafin al-taura gaba daya daga cikin waɗanda buktu nasar ya kama akwai uzairu wannan uzairu da aka fi da shi kasar babylon shi ne wanda Allah ya masa baiwa wanda har ya sake rubuce musu littafi a taura kaga ce kaga dai kenan a taurar ba ta da ainihin ingantaccen islami kamar yadda da take da daga bayan aukuwar wannan abin da kuma kai ta Allah ya ba da labari a cikin suratul isra daga farkon sura aya zuwa ta biyar yana cewa wa bayyana ila bani isra'ila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lamunna ulwa kabira yace fa idza ja'a wa'duna huma fa afna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid za mu turo muku wasu bayan mu masu tsananin karfi in ji Allah tabaraka wa ta'ala za mu turo wasu bayan mu gare ku masu tsananin karfi فجاءوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا الله يجعل القول ne wanda sai ya tabbata kamar yadda faɗa mana wannan aya yana tabbatar da cewa yayi alkawari zai yi ta aika ma bani Isra'il wanda zai gana musu azaba har zuwa tashi kiyama kaga can kuma suratul Isra'il Allah ya ce wa kana wa'dan mafula wanda ya kasance alkawari ne wanda sai ya tabbata ka duba fasarar wannan aya wanda malamai da dama har da tabi'ai irin su Sa'id ibn Musayyib sun fassara da abin da Buktu Nasr yayi ma Bani Isra'il wato tabi'ai sun yi fassara da haka wanda Ibn Kathir ya kawo har ma yake cewa wa hadha sahihun ila Sa'id ibn Musayyib wa hadha huwa al-mashhur shine abin da yake shahara ta wajen fassaran ita wannan aya abinda Allah yake nufi zai turo ma Bani Isra'ila masu mulki masu tsananin karfi masu ƙarfi a cikin masu mulki waɗanda za su dinga gana musu azaba har zuwa tashi kiyama shi ne ibn kafir ya ce to idan ka ɗauki wannan magana ta alkawarin Allah da kuma a suratul a'raf aya ta 167 ka hada da cewar Allah tabaraka wa ta'ala a suratul isra'i aya ta 5 wa kana wa'dan mafula to sai ka gane cewa rayuwar Yahudawa ba ta cikin kwanciyar hankali rayuwar Yahudawa babu nutsuwa a tare da ita domin alkawarin azabar da Allah ya mutu babu ranar karewa sai duniyar nan ta kare yana cewa wa annahu katama ashrafahum wa ulama'ahu ibn kathir yace abinda malaman tarihi suke faɗa hatta tabi'ai suna cewa bukku nasar lokacin da ya tafi kasar bani isra'il ya kashe manyan gari wa ulama'ahu ya kashe malaman hatta innahu lam yabqa man yahfaz tawrat ibn kathir yace sai da aka rasa wanda ma yake da haddan al-taura wa akaba ma'ahu khalqan minhum afra min abna'i al-anbiya ya ka ya ne ƴaƴan annabawan Allah ya tafi da su a matsayin kursunoni wa gairi wa jarat umurun wa kawain yasudu dhikruha yana cewa abubuwan da suka auku a lokacin da wannan sarki ya je wato ya je kasar bani Isra'il lokacin da wannan sarki ya yaki Yahudawa abubuwan da suka auku yana cewa idan za a yi magana ta magana tana da tsawon gaske magana tana da tsawo kuma akwai na gaskiya akwai na karya amma dai abin da ya tabbata gaskiya shine alkawari ne Allah ya yi don haka tunda Allah ya alkawari babu shakka za su yi ta ganin bala'i a rayuwar farka shi kiyama kaga wannan muna maganar ya auku kafin zuwan annabi Isa alaihi salam da shekara dubu biyu da ɗari shida kafin zuwan annabi Isa alaihi salam wato da shekara ɗari biyar da tamanin da shida kaga yanzu ana ana da shekara dubu biyu da ɗari shida da ɗaya yadda wannan abin aukuwarsa to sai kaga kuma ga ma abin da ya auku ba da daɗewa ba kisan kinsa wanda hikima ya mutu ba ma na bukku na ba abin da ya auku a duniya gaba ɗaya da domin ba kafa guda bane ya kashe gudawa zamanin islam ana cewa sai da aka kashe yahudawa kashi 67 cikin dari 67 cikin dari na yahudawa nawa ne kaga an kashe mafi yawan yahudawa a hannun bisa umarnin islam wadan yantahi kuma sannan alkawarin allah bai kare ba alkawarin allah bai kare ba waɗanda aka kashe a lokacin yakin mutum ana cewa sun kai miliyan biyar sun kai kamar miliyan biyar ko sai haka bisa labari wanda babu gaskiya a kai amma dai akasari malamai na cewa an kashe sama da sittin da bakwai kashi sittin da bakwai cikin ɗari ne guda a nan kulle halin kaga ya tabbatar da alƙawarin Allah wace kabila ce a tarihin duniya ta samu irin wannan bala'i al'umma guda ɗaya ta samu bakin jinin da duniya karkar za ta hau kanta da yaƙi ba a taɓa samu ba in ba bani Isra'ila me yasa aka samu haka in ka je gabas ana kyamar ba yahudi in ka je yamma ka je kudu ka je arewa shi da ke kira anti semitism ko kiyayyar yahudawa ba wai ga musulmi ta tsaya bala ƙasashen duniya gabas da yamma kudu da arewa Allah ya dasa kiyayyar ne a cikin kallon ya hada saboda me saboda wato iskilanci da suka yi ma addinin ka Allah ya alkawari ko za ku ga azaba harkar duniya to kuma wannan bai kare ba saboda na ƙarshen wanda zai wulakanta su na ƙarshen wanda zai murkushe su shine annabi Isa alaihi salam kaga kenan ba a ma gama ba kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya ce ila yawmil qiyam yakin da za a yi tsakanin musulmi da yahudawa shi ake kira al-marhamatul kubra wanda ya zo cikin hadisai ingantattu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali hadisin Abu Dardari yana sahihu tarhib hadisi na 367 al-malhamatul kubra babban yamuti wanda ba a yi tsakanin musulmai da kafirai wanda daga bayansa babu sauran kuma tasiri makafirci a duniya al-malhamatul kubra ya zo ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zai faru shine wanda manzon Allah ya riga ya yi bayani kuma alamomi suna tabbatar da aukuwar abin kamar yadda manzon Allah ya kara domin Yahudawa sun yarda da wannan Yahudawa sun yarda da cewa akwai wani yaki da za a yi ƙarshen duniya sun yarda saboda Allah ya faɗa a cikin littafin wannan gumurtu da za a yi yana littafin nasu da haka sun sani amma abin da su suke cewa su za su kasance ne tare da annabin gaskiya shi ko annabi Muhammad cewa yayi za su kasance ne tare da dujjal kaga kenan shi ba ake kira sa almasihu dajjal wato almasihu mai rutarwa almasihu wanda ya rubuce ya mutu ƙarya saboda haka kiristoci suna tare suna da da'awar cewa a alaihi sa alaihi salam ya dawo yana tare da su amma almasihun da zai zo su bi shi almasihun ƙarya shi ne ake nufi da almasihu dajjal sun yarda almasihu zai zuwa ƙarshen zamani sun yarda yahudawa sun yarda nasara sun yarda amma ku yahudawa ba su yarda da cewa annabi isa ne zai dawo suna cewa za a samu wani mutum daga zuriyar annabi dawud alaihi salam wannan mutumin zai zo a ƙarshen duniya in ya zo a ƙarshen duniya addu'a guda zai yi kawai duk wani ɗan adam zai mutu in ba wani isra'ila ba yahudi kaɗai zai rage a doron duniya kaga sun yadda akwai wani wanda zai zo kuma yana cikin banu isra'il amma su ke da annabi isa ba su kuma kiristoci sun yadda annabi isa alaihi salam zai dawo in ya dawo yana tare da su akwai gumurzun da za a yi don haka yasa in sun tafi aikin hajji a isra'il akwai wani fili da ake kai su suna ganin filin da za a yi wannan gumurzun wannan filin yana nan an rubuta shi a cikin littafin su kuma gaskiya ne to amma abin da kun kuma manzon Allah ya gaya mana almasihun zai zo amma guda biyu ne kaga sai magana manzon Allah ta zama gaskiya almasihun da zai zo ɗaya na ƙarya ne shi yasa ake kiransa almasihun dajjal ɗayan su shine na gaskiya shine almasihu Isa alaihi salam to almasihun da zai fara zuwa shine al-dajjal wanda an samu hadisai da dama daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali hadisin sai na Abu Bakar Siddiq yake haddathana Rasulullah qala manzo Allah ya ba mu labari manzo Allah yake ad-dajjal yakhruju min ardin bil mashriqi yuqal laha Khurafa hadisin ya Rasulullah Tirmidhi kuma hadisin sai na Abu Bakar ya inganta yana sahihu Jami'u Sahih hadisi na 3368 sai Abu Bakar yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ad-dajjal shine ba hausa yake kira dujjal ad-dajjal zai fito ta kasar gabas ta gabashin duniya dujjal da ko manzon Allah ya ce yuqalu laha quratan ana kiran wannan gurin da dujjal zai fito da suna quratan sannan akwai hadisin Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbai ya furutu dajjal min yahudiyyati asbahani الدجال zai fito ne daga Yahudawan da suke yankin Asbahan ma'ahu sabuna asfa min yahud yana tare da Yahudawa dubu saba'in kaga ya nuna cewa alkawarin Yahudawa gaskiya ne abin da suke cewa akwai wani annabi da zai zo a ƙarshen zamani amma zai iya zai fito karkashin suriyar annabi dawo manzon Allah ya tabbatar amma ba annabi bane abin da manzon Allah ya tabbatar shine dujal ne kaga shine al-masihu dajjal domin abin da ake nufi da al-dajjal al-kafir al-masihu ƙarya wanda su ba su dauka na ƙarya bane su dauka shine na gaskiya saboda rayuwar ta yi kama da tashi dukkan su makaryata ne akasarin mabiyan dajjal abin da ya zo daga bakin manzon Allah yahudawa ne والعجم والترك واخلاق من النار انا سامو wasu kabilu da ke tare da addajjal ana samun turkawa ana samun mutanen iran ana samun larabawa ma kuma ana samun hatta kabilu daban-daban na duniya amma akasari wanda da ke tare da addajjal yahudawa akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda ita ma ta ba da labarin hadisin bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa وإنه يخرج من يهودية أفهان دجال زي توني لغا يهودا وانغري أفهان إناني أفهان يجي tunda ya tabbata cikin hadisin sayyidina Abubakar Siddiq ya zo cikin hadisin Anas bin Malik ya zo cikin hadisin Aisha Allah ya kara musu yarda Asbahani wanda manzon Allah ya kira yankin Khurasan duk suna cikin Iran a yanzu kuma duk wanda yake da tarihin wannan garuruwa a yanzu zai gaya maka cewa garuruwa ne da yahudawa suna nan kamar yadda manzon Allah ya karanta yahudawa suna nan a wannan gare kuma yahudawa suna da wata al'ada da manzon Allah ya siffanta cikin hadisai na zuwan dajjal in ka tattaro hadisan da suke magana akan ad-dajjal sannan ka duba al'adar mutanen asbahani a yanzu zaka gane babu shakka abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya ne za ka tabbatar da gaskiyar abin da manzo Allah ya faɗa domin al'adar ba ta bambanta ba har zuwa yau ya aka yi manzo Allah ya magana za a samu yahudawa a abbahani kuma ga su har yanzu suna nan yahudawan suna nan kuma garin yana cikin yanki kira abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace zai fito ne daga cikin akwai hadisin Abdullah bin Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzilu dajjal bi hadhihi sadqa wanda yake nuna cewa ba yahudawa kadai ba hatta musulmai za a samu da za su je a dajjal zai samu damar zuwa wurare wanda har cikin wurare da zai zo ana cewa zai tafi madina amma ba zai iya shiga ta ba domin abin da ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da yawa misali hadisin Abdullah bin Umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ad-Dajjal in ya taho Madina ba zai samu damar shiga ba. Kafin zuwan sa Allah ya turo mala'iku suna gadin ta. Makka da Madina Inji Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari mujallad da goma sha uku shafi na sittin da biyu. Wa amma mata ya haliku wa man yaqtulu fa innahu ya haliku ba'da zuhurihi ala al-ardi kulliha. Ibn Hajar yana amsa tambayar shin ila da ila dajjal zai samu takawa sai ibnu hajar yace dukkan illahirin duniya a dajjal zai je ko ina illa makka wal madina sai dai garin makka da madina Allah ba zai ba shi damar shiga ba sannan ya fasidu baitan maqdis zai doshi masallacin kudu domin wurare masu albarka a bijiran duniya da ma makka madina sai kudu saboda haka dajjal ya tinkari baitul maqdis فينزل عيسى على ذكر الله لتفتى عيسى عليه السلام wannan shi ne abin da ya zo cikin hadisan manzon Allah kuma wannan ita ce aqidar ahlus sunnah wal jama'a Allah zai saukar da annabi Isa alaihi salam annabi Isa da zai zo kaga shi ne al-masihu sadiq al-masihu na gaskiya shi wancan ad-dajjal al-masihu al-kadhib shi ne wanda ya gudawa suka dauka in ya taho zai halaka duniya gaba ɗaya kuma hakan ne saboda الدجال zai hallaka mutane da gaske ba kaɗan ba kamar yadda yahudawa suke faɗa amma a yadda suke tsammanin cewa shi ne yake tare da gaskiya na almasihun gaskiya shi ne almasihu isa alaihi salam wanda allah zai saukar da shi fa yaktuluhu annabi isa alaihi salam zai zo ya kashe a hadisin yana sahih muslim yana da tsawon gaske kaga wannan ya tabbatar da cewa yahudawa sun yarda akwai gumurzun da za a yi har yanzu dai kafin ƙarshen zamani kaga alkawarin Allah na wulakanta su ne kare ba ke alkawarin nan na Allah yana nan ba zai kare ba sai duniya ta zo ƙarshen ta a kan Isra'ila akwai hadisin akwai hadisin saukan annabi Isa alaihi salam ya zo a fahimta muslim kitabu kitan wa sharatu sa'a hadisin kuɗi da ɗari tara da talatin da bakwai hadisin annabuwa bin sama'an haka nan yake bayani yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa bayyana ba ko kazalik in ba akan Allahu al-masih ibn maryam lokacin da dujjal ya samu nasara akan duniya yana yin abin da ya ga dama sai Allah ya saukar da annabi Isa alaihi salam al-masih ibn maryam فينزل عند المغارة البيضاء شرقية دمشق annabi ya ayyana gurin da annabi isa ma zai sauka a damascus ne a hasuniyar da take gabas wata hasuniya fara a jikin masallaci a shi kaga abin ba abu bane manzon Allah ya bayyana yadda annabi isa alaihi salam zai sauka cikin hadisai da yawa wanda insha Allah ba ba bakin zo ga bayani a kansa ya bayyana ga wurin da zai sauka bai tsoro lokacin da annabi isa alaihi salam sai ta neman ad-dajjal hatta yudrikahu bi babi luddin har dai ya riski dujan a wata kofa da ake kiran ta kofar luddu wannan kofar luddu din tana nan kuma har yanzu kuma sunan ta kenan yana nahiya ta filistin in ka duba mujamul gudan mujallar da shafi na goma sha biyar luddun karyatun qurba baitul masjid kusa da masallacin kudu wannan gurin yana nan bibabiha yudriku isa ibn maryam ad-dajjala fayaqulu a daidai kofar wannan gari a daidai kofar wannan gari annabi isa zai zai riski almasihu dajjal a nan zai kashe shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani daki daki ga yadda abin zai faru to akwai hadisin da zuwa cikin sahih ibn hibban hadisi na shida da gari takwas da goma sha hudu hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda wannan manzon Allah yake cewa fa yanzilu isa ibn maryam annabi isa zai sauko fa idza ra'ahu abuwullah lokacin da ad-dajjal makiyin Allah ya haji annabi Isa alaihi salam zaba kama ya tubu lil kulkewa yake kamar yadda gishiri yake narkewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake idza ra'ahu zaba kama ya tubu lil idan ya haji annabi Isa narkewa yake kamar gishiri narkewa yake kamar gishiri falau tarakahu lam zaba hatta ya halika da annabi Isa zai kyale shi ma الدجال زي تلكي وهل يفاني ولكن يقتله الله بيده أما الله زي زي واتو زي لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكشي إلى حنوسة ويريهم دمه في حربته سيانون أو مكان يقاتلن الدجال أبيش تقولها فألوك سنن تثبت الدجال يا ملكة kaga kuma inda za a kashe addajjal din a kasar Isra'ila da take alfahari da shi ne a yau wanda su dama suna cewa suna jiran ruwansa saboda sun san nan zai sauko kuma haka ne to amma ga yadda bayani ya kasance daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yahudawa suna gani at-dajjal ya mutu sai kuma gudu akwai hadisi Abu Hurairah wanda manzon Allah yake cewa la taqumu sa'atu hatta yuqatila al-muslimuna al-yahud kiyama ba ta tsayuwa sai musulmai sun yaki yahudawa wa yakfuru muslimun musulmai za su yi ta yakansu za su yi ta kashe su hatta ya tafi a yahudi yin wara in hajar wa shajar sai an kai gaba ya kuɗe yana kuya a bayan dutse da bishiya amma bishiya da dutsen suna suna a jirinsa wato Allah zai ba su damar yin magana bai ya kuɗe hajar za ka ji dutse wa shahu shajar ko ko bishiya za ka ji tana cewa ya muslim ya abdallah kana yahudiyyun hamdi saboda adadin soyayyar halittun Allah ga musulmai a lokacin wannan gumurzu ba ya hude in ya buya a bayan bishiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace bishiyar za ta kira ka ce ya kai musulmi ya kai bawan Allah ga ba ya hude yana goye a bayana fa ta'ala ka zo mana fakuru ka kashe shi bishiyar ce kira musulmi da kisa kaga ai ba a ne wannan wulakanci halittun Allah ma suna gayyatar wanda zai kashe ba yau kaga wanda yana daga cikin tasirin tsinuwar Allah tabaraka wa ta'ala da ya san wanda ba Allah ke cewa illa garkada sai dai bishiyar garka ita wannan bishiya ta algarkat fa innahu min shajar yahud tana cikin bishiyoyin yahudawa ita wannan bishiya ta algarkar ba ta ba ta fallatan ba ya huce idan ya huya a bayan ta wannan hadisi yana fahimtar muslim kitabu kitan wa ashraf sa'a haka nan musnad al-imam ahmad al-imam an-nawawi a sharhin sa sharh sahih muslim mujallad 18 shafi na 45 al-imam an-nawawi yace al-garkatu lawkum min shajar ash-shawq asali bishiyar al-garka bishiya ce ta kaya ma'arufun fi bilad bayt al-maqdis wanda bishiyar tana nan har yanzu an san da ita a makka bayt al-maqdis sannan daga cikin abubuwan mamaki yahudawa babu bishiyar da suke da shanta a kasarsu a yau kamar ita wannan bishiya kaga kusa da ita kenan saboda suna da labarin abin da zai auku nan gaba suna da labarin ita ce ba za ta fallashe su ba dan haka suna ta dasawa shine al-imamu nawawi yake hunaka yakunu qatl ad-dajjal wal yahud anan ne kashe yahudawa inji al-imamu nawawi anan ne kisan yahudawa da ad-dajjal zai kasance kaga kenan an kashe ad-dajjal kuma yahudawa babar mai kashe da za a yi akan su kenan wa qala abu hanifa ad-dilawi idza abubat al-awsaq farat karqada wato idan kana tambaya wacce bishiya ce ake kira al-karqad wacce ba za ta fallashi ba ya hude ba malamin ya ce alkarka ba ainihin bishiya guda ba ce sananniya illa dai duk wata bishiyar kaya idan babba ce ana kira ta alkarka saboda haka su din suna sane da cewa akwai yamuti da za a yi babu shakka a ƙarshen zamani wanda ibn qayyim ya yi magana a kai ibn qayyim jawziya a cikin igafatul ahfaz من مصائب الشيطان وسلم بشاف لا غريب ثلاثين كفر ابن القيم الجوزية yake wa in tala'u bihi bihim yana daga hanyar wasa da iblis ya dinga yi da hankalin iblis ya yi wasa da hankalin kafirai da gudawa da nasara annahum yantabiruna qa'iman min walad dawud an-nabiyyi abinda shaytan ya sa musu shine su sun yarda za a samu wani wanda zai tashi nan gaba wannan wanda zai tashi daga zuriyar annabi Dawud alaihi salam wannan wanda zai tashi idan harraka shafataihi bi du'ai idan wannan almasihun ya zo da zaran ya motsa lelansa da addu'a ma ta da ne kuma dukkan al'ummar duniya za su mutu in ba dai ban mai ban Isra'ila ba duk wata kabilar duniya za su mutu sai dai Yahudawa ita kadai za ka rage wayanda suke cewa ai duniyar ta suke su kadai saboda haka akwai lokacin da Allah zai turo wani daga cikin wato manyan annabawa na banu Isra'il wanda in ya zo ya yi addu'a sauran mutane za ku musu babu wanda zai rage ma duniya sai dai banu Isra'il shi ne ibn kayyim da biya ce kan wanda shi zai ke wasa da hankalin waɗannan a ce duk duniyar nan mutane duk sun mutu an bar ku ko kaɗai banu Isra'il to suna cewa Allah hadal muntabar bi ba'alihim huwa al-masih alladhi wu'idu bi su yahudawa suna cewa wannan wanda zai zo nan gaba wanda zai mutu wannan addu'a shine almasihun da aka yi alkawari cewa zai zo saboda yahudawa ba su yarda da cewa annabi isa alaihi salam manzo ne na Allah ba su yarda ba sun dauke shi annabin ƙarya ne wal umamu salam ibnu qayyim ce al'umomi guda uku din nan da kirista da yahudu da musulmai kowannen تنتظر منتظرا يخرج في اخر الزمان yahudawa suna jira akwai wani babban mutum da zai zo a ƙarshen zamani yana tare da su nasara kiristoci suna jira akwai wani babban mutum wanda zai zo a ƙarshen zamani yana tare da su musulmai suna jira akwai wani mutum wanda zai zo a ƙarshen zamani babban mutum wanda zai kasance yana tare da musulmai ji ibnu qayyim jawziya fa innahum wu'idu bihi fi kulli milla abin da yasa saboda a kowane littafi akwai wannan alƙawari wannan alkawari akwai shi a cikin al-taura sannan akwai shi a cikin al-injil kamar yadda ya zo a cikin al-qur'ani wal muslimuna yantabiruna nuzul al-masih isa ibn maryam min as-sama al-muslimai suna jiran saukar al-masih isa alayhi salam wato annabi isa alayhi salam ibn maryam suna jiran saukansa daga sama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani ga abubuwan da annabi isa alayhi salam zai yi ya karanta da mutuwa idan annabi isa ya dauko li kafir salim annabi isa zai karya kuro duk inda yake annabi isa alaihi salam zai kokari ya ga cewa ya ga bayan kuro a duniya وقتل الخنزير تكسر على وقتل أعدائه من اليهود sannan aiki na uku shine faɗa da yahudawa kuma zai tarar da sojoji na musulmai suna jiransa saboda ka musulmai su ne sojojin annabi isa alaihi salam zai yaƙi wa su da yahudawa abinda zai dawo da shi a ƙarshen zamani kaga alƙawarin Allah da wulakar da yahudawa ne kare ba idan annabi isa alaihi salam bai zo ba وأقوى أنباء من النصارى وينتظرون خروج المهدي من أهل بيت النبوة sannan kuma musulmai muna kiran saukar mahadi bayan ma annabi isa alaihi salam kaga akwai manyan mutane guda biyu da suke gaban mu kenan annabi isa alaihi salam da al-mahdi yarda da su aqidar ahlus sunnah wal jamaa in yarda da su babu shakka yana aiban ta imanin ka da Allah tabaraka wa ta'ala bisa ga aqidar ahlus sunnah wal jamaa لذلك أصحاب حديثين يوا ودفتي إن كانت لك النبي صلى الله عليه وسلم sannan akwai hadisin Ubay bin Ka'ab wannan hadisi yake tabbatar da cewa da zarar an yi wannan yaki to karshen kaskancin Yahudawa ya kare farkon tabbatar musulunci a doron kasa kenan Yahudawa kaskancin da Allah ya alkawarin zai dora musu ya kare yaushe ne karewansa saukar Annabi Isa alaihi salam saboda manzon Allah yana cewa bashir hadhihi al-ummata bis-sana'i war-rifati wad-din wan-nasr wat-tamkin fil ard manzon Allah yana cewa Abu Ubay bin Ka'ab kai ma wannan al'umma al-bishir wato kai wa musulmai al-bishir nan gaba akwai wata daukaka da take zuwa gare nan gaba akwai wata kasaita da musulmai za su nan gaba akwai nasarar da musulmai za su samu da taɓa samun irin shi ba nan gaba akwai damar addini da musulmai za su samu da taɓa samun irin shi ba manzo Allah yake wa tamkin fil ardi da tabbatar mulki a duniya gaba ɗaya nan gaba musulmai suna da wannan dama wanda ba a taɓa samun irin wannan dama ba manzo Allah yake kai wa musulmai wannan abishir yaushe ne shi ne bayan zamanin annabi Isa alaihi salam an gama da miyagun duniya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da su da Yahudawa saboda haka manzo Allah yake cewa fa man amila minkum amalan akhirati lid dunya lam yakun lahu fi fil akhirati nasib duk wanda yayi aikin da ake yi don a samu lahira yayi wannan aiki don ya samu duniya to lahira ba shi da kashin magana manzo Allah yake duk aikin da za a yi don ka samu ladan lahira idan kai wannan aiki don ka samu duniya to baka da rabo a kiyama sanda bai bukatar wani tawili nassi ne daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam famin faman amila minhum amalan akhirati lidunya lam yakun lahu fil akhirati nasib duk wanda yayi aiki wanda ake yin sa don a samu lahira yayi shi don ya samu duniya to kare ya samu da samu rabo a lahira har ba ka misali karatu alqur'ani kana yin me don ka samu lahira ko to idan kai idan kai tilawar alqur'ani don ka samu duniya to don Allah kar kai lissafin kan da cikin wadanda za a ba su ladan karatun alqur'ani a kiyama abin da manzo Allah ya faɗa kenan ba ka da wata fassara kai tsaye abin da manzo Allah ya faɗa kenan duk wani aikin da za a yi don lahira idan mutum ya yi don ya samu duniya to kar ya sa kansa cikin masu samun rabo a ranar tashin kiyama kada ma ya sa lissafi hadisin yana sahihu jami'i sahih hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da ishirin da biyar mai na hadihu kafi hadisi na ishirin da uku mu je aya ta gaba.
ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك لسريع العقاب الله مدبك يجي للي مهلكينك من gaggawan hukuma ne Allah yana da gaggawan hukuma saboda haka yasa idan rayuwarka tana da nagarta Allah yana son ka rana guda ka zama mai girman kai to nan take Allah yana karya ka daga duniya Allah yake kare mai girman kai shi fa Allah ya wulakanta ya gudawa saboda girman kai duk annabawan da aka turo duniya akasari sun fito ne daga duniyar banu Isra'ila akwai girmamawa akwai darajawa akwai martabawa da wuce wannan amma sai suka daga kai tunda an turo annabi Muhammad cikin larabawa ba za su yi shi ba kaga girman kai ke sauran annabawan da Allah ya ci turowa karkashin annabi Yaqub shi ne Isra'il su ne banu Isra'il kaga zuriyar annabi Ishaq alaihi salam ai da annabi Ishaq da annabi Ibrahim da annabi Isma'il ai duk ƴaƴan annabi Ibrahim alaihi salam amma sai Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai fito ne daga karkashin annabi Isma'il sauran annabawa kuma a turo su karkashin annabi Isa guda ɗaya amma suka ce ba su ne saboda girman ka haka Allah ya gaggauta hukumarsa a kansu wa inna kullu ghafurur rahim kuma lalle Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jinkai ne da shi aya ta gaba wa qatta'nahum fil ardi umama minhum salihun wa minhum dun dhalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un
وقطعناهم في الأرض أمما كتب يد كلمة تزو قطعناهم معنى فرقنا الله يكي منك أنتنا في الدنيا wato mun rarraba su a duniya Allah ya ki yarda na gudawa su zauna ka saboda har yanzu maganar da muke ba su da kasar Isra'ila ba a ina ai waɗanda ke zama Isra'ila ba su wuce mutum miliyan biyar ba to ko Yahudawa da ke Amurka ai sun kai miliyan biyar kaga kenan Allah bai tafi zuwa kasa guda ba kuma duk duniya kamar yadda Abdullah bin Abbas yake cewa laysa fil ardi bu'atu babu wani bigire a duniyar nan illa wa fiha ifamatu minhum fa sha akwai wasu tsiraru da yahudawa a gurin saboda alƙawarin Allah ba ya kuɗe ba zai iya zama wani guda ba Allah ya ce ta saboda haka Allah ne ya kaccanta na su babu yaren da za ka same shi yaren rabu irin yahudawa me ya dalili ya aka yi su kaɗai suke da wannan siffa saboda suna tare da tsinuwar Allah a kansu ba su iya haɗuwa ƙasa guda ko Isra'ila da kaga suke alfahari da ita in ka je Faransa akwai Canada, Ingila, Russia, Argentina, Germany hatta Afirka a ƙasar Ethiopia suna da babu inda ba ka samu Yahudawa kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa mun karkata mun kashantala mun rarraba shi ne kaffa'ana hum umama farraƙina mun rarraba su sun zama su al'ummomi wato daban-daban sai Allah muka muke ce min kuma fari huna wa min kuma dole zaki ba dukkan su bane na banza cikin su ana samun na kwarai kuma ana samun kasawa haka in ji Allah tabaraka wa ta'ala ana samun na kwarai cikin yahudawa akan samu waɗanda ba su da ra'ayi na hukunta ba su da irin wannan ra'ayi na shedanci ba ba su da shi ana samu har ma akan samu waɗanda ke musulunta Allah ba kuke ce wani hudu na zalik sannan cikin ku akwai wanda kai hakan ba kuma Allah ya ce wa badalnahu bil hasanati mun mutu jarabawa da kyawawan abubuwa dai Allah ya ce Allah ya ba mu yahudawa kyauta mai yawan gaske daga cikin kyautar da Allah ya ba mu yanzu in kana maganar masu kuɗin duniya guda hamsin dole za ka ware goma yahudawa ne kaga kyauta ce Allah ya ba mu alhasanati in kana maganar manyan waɗanda ke da kamfanoni a duniya za ka samu yahudawa ne saboda ka ke cewa idan kamar misali facebook ai mai facebook ba ya bude google wanda internet service google wanda ke da google yahudawa ne oracle wanda kamfani ne na shi ma abin da ya shafi software na yahudawa ne computer na dell kwamfuta da da kamfanin ba ya hude kaga Allah ya ba ku dukiya ya ba ku wadata ta wajen ilimi idan ana maganar ilimi a duniya ya hudawa suna da kaso mafi yawa kamar ilimin da ya shafi hydrogen hydrogen bomb ana cewa yahudawa suna daga cikin waɗanda suka fara gano wannan ilimin sa yanda ake kera bomb na hydrogen da abin da ya shafi atomic bomb duk suna daga cikin waɗanda suka fara samun wannan ilimi idan ana maganar ilimin kwamfuta suna daga cikin waɗanda suka kirkiro haka abin da shafi ilimin lafiya da sauransu kaga Allah ya musu jarabawa ya ba su ɗaukaka to haka yasa ƙasar Amurka take mamaye da Yahudawa yancin ta kaɗan ne saboda galibin ikon da yana hannun Yahudawa a ce mutum miliyan biyar suna Amurka sannan a kafa da shugaban kasa a kowace da ke rike da manyan mukamai kuma Yahudawa ne saboda haka yasa Allah ke cewa ba zauna su bil hasanan mun jarabce su da kyawawan abubuwa dan haka dan karkace cewa Allah ya yi alƙawarin aiko wanda zai musu azaba su a kuma ba su da wani rabo da Allah ya ba su dan Allah ya musu kyauta mai girma har yanzu suna da ilimi suna da kwarewa akwai abubuwa da dama waɗanda ba ka samun waɗanda ke kwarewa a wannan filin sai ka ne da gudawa saboda baiwar da Allah ya ba su shine faɗa mana wa balawnahum bil hasanati mun mutu jarabawa da kyawawan abubuwa suna da ilimin kimiyya da fasaha wa sayyi'ati kuma mun mutu jarabawa da munanan abubuwa kaga bin kenan Allah ya mutu kyauta mai girma sannan kuma Allah ya saukar musu da hukuma mai girma me yasa Allah ya waɗannan abubuwa guda biyu la'allahu yarjiuna da fatan ko hakan zai sa su ga su gane su koma ga Allah me yasa Allah ya mai Yahudawa irin wannan baiwa duk da yadda suka kacancana a duniya amma kuma Yahudawa Allah ya musu kyautar ilimi da fasaha da hazaka da sauransu me yasa ya musu wannan kyauta Allah ya ce saboda fatan ko kyautar ta sa su yi tunanin asalinsu asalinsu jikokin annabawan Allah ne kaga sun koma su yi wa Allah biyayya saboda haka wannan kyautar ita ma jarabawa ce gare su idan ba su yi amfani da ita ba sannan ko sai Allah ya turo hukuma fitila ya zo ya ta kita idan an kashe an kashe shi tunani wai ya aka yi da duniya ne ka ba mai bakin jini sai mu saboda shi wannan tunani kaga za su gane fa asalin mu annabi zuriyar annabawan Allah ne sai mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala ashe jarabawa da Allah yake musu jarabawa ce wacce ake fatan ya zamanto wato sun yi amfani da ita wajen gane kuskuren amma ina saboda duk yadda zamani ke tsawo haka kuma zukatan yahudawa ke bushewa da zaran zamani ya ƙara tsawo zukatan da da bushewa suke maimakon zukatan za su su ƙara nuna idan bala'i ya bukula wannan shi da abin da Allah ya faɗa mana a suratul hadi alam ya'lamu alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum qulubuhum li dhikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فكفت قلوبهم وكثير منهم فاسقون saboda tsawon zamani sai aka waye gari galibin su suka zama to fasikai zukatan su suka dinga bushewa suka ke kashewa saboda haka Allah ke shan hankalin mu kada mu zama iri ɗaya da Yahudawa duk sa'ilin shekaru suka yi yawa tsakanin mu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zama muna da nisantar sunnar manzon Allah kar mu zama haka idan shekaru suna yawa tsakaninmu da zamanin manzo ai littafi yana hannun akwai littafin alqur'ani akwai littafin hadisin manzon Allah akwai littafai don salafin salih malaman farko da suka yi bayani game da ayoyin alqur'ani da sauransu waɗannan mu yi riko da su saboda kada zukatan mu su bushe irin yadda zukatan yahudawa suka suka bushe yace faqat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud yake daga cikin labarai waɗanda manzo ke gaya mana game da banu Isra'il. Akwai wani labari ma sami'ina hadisan huwa ahsanu min ba mu taɓa jin labarin da yake kyau ba. Ba mu taɓa jin labarin da yake wannan kyau ba in ba ne labarin da yake cikin Al-Qur'ani ba ne shi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yake a dan sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari game da tasirin kekashewar zukatan banu Isra'il rushewar zukatan Yahudawa yace inna bani Isra'il lamma qala alaihim al-amr faqat qulub annabi sallallahu alaihi wasallam yace su bani Isra'il lokacin da zamani ya tsawo gare sai zukatan suka kara bushewa maimakon zukatan su koma ga Allah sai suka kara bushewa misali yanzu rabonmu da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari uku da yankai to ai kuna da alqur'ani ko alqur'anin da manzon Allah ya tura shi gashi nan yana nan idan ka koma hadisai wadanda suke mana bayanin rayuwar manzon Allah da yanda ya fassara alqur'ani ai hadisan suna to komai dadewar zamani idan kana rike da alkitabu wa sunna ai kamar kana tare da manzon Allah to amma su yahuda abin da ya faru manzon Allah yake lokaci da zamani yayi tsawo zamani na tsawo tsakanin su da abin musa alaihi salam yaktarahu kitaban min inda an kuke sai ma suka kirkiro wani littafi kamar ne a ce yau musulmai sun rubuta wani littafi sai su ce mu daina aiki da alqur'ani Allah ta kare to abin da ya faru da yahudawa ke in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma abin da manzon Allah ya faɗa gaskiya ne wannan littafin shi ake kira tanmur yahudawa sun kirkiro wani littafi shi manzon Allah saboda dadewar zamani tsakanin su da alaihi musa alaihi salam da suka kirkiro wannan littafi suka rubuta shi ne talmud da suka rubuta talmud sai suka ce wannan littafin ya fi wanda annabi musa ya zo da shi daga allah kuma yanzu haka duk ba yahude da ka iya samu in kana iya tambaya ka zai gaya maka babu shakka suna da littafin da ake kira tantur yana nan littafin suna rike da shi fiye da yadda suke rike da asaura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istahawat qulubuhum aka waye gari suka san suna son wannan littafin da suka kirkiro wastahalatu wastahalatu alqilatu harsunan su ya zama suna jin daɗin karatunsa kuma babu wani abu da ke cikin littafin illa abin da su suka ƙara dattawan su suka haɗu suka rubuta wannan littafi ga yadda za mu yi rayuwar mu taliba bayan Allah ya faɗa da nashi littafi a saura su sun haɗu saboda wancan littafi a yi zamanin da ya wuce domin har yanzu suna cewa ya za a yi a shekara aiki da littafin da shekara dubu da ɗari hudu da ya wuce aka faɗa da shi ai ka zama mai busasshen tunani ai zamani ya canza kamata ya a samu littafin da ya dace da zamani wanda shi ne tunanin yahudawa don haka sai suka tsara littafi ma kan wa kana al-haqqu yahudu bainahum wa bain kathirin min shahawati hatta nabatu kitaballahi wa ra'a bukhari har sai aka waye gari sun jefar da wannan littafin a bayan su ka annabi la ya'lamu fa qala a'ridu hadha al-kitab ala bani isra'il a ƙarshe ma abin da suka yi shine suka samu shawara abin da yake dacewa wato shi da wannan littafin su tabbata shi kadai ya rage wa bani Isra'il kar ma a samu a saura a tabbata an ga bayan a saura ya zama Yahudawa ba su rike da wani littafi ce wannan in ji babban Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka abin da za ku yi ne ku rika zuwa kuna tambayar mutum inda ba ya hude ku dauki a saura ku tambaye shi ka yadda da wannan littafi in yace ya yadda da shi ku kaje wanda yace bai yadda da a saura ba ku kyale shi to wannan su ne waɗanda za su saura a duniya gaba ɗaya saboda a ga bayan masu aiki da a saura su ya ba a ga bayan ma masu aiki da littafin Allah din ana so a ga bayan littafin Allah a ga bayan masu aiki da littafin Allah da suka ce to gaskiya malami guda ne ya rage wanda yau idan har ya daina aiki da wannan littafi na taura to babu shakka an yi nasara idan kuwa har bai bari ba to da sauran aiki to shi wannan malami annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi sunan ba yace bari ba ku ila qurani rajul rajul min ulama'i fa in tabi'akum lam yaqtarib alaikum ahad idan wannan malami ya bi ku babu sauran wani bayahudi da zai iya bin ku akan wannan littafin da kuka kirkiro wa in khalafakum faqtuhu idan ku malamin nan ya kiyarta ya bi ku to ku kashe shi ba saboda babu shakka wannan malamin yana da fada aji yana da tasiri a cikin duniya idan kuka bashi to maganarsa za ta samu samu shi ka zura aka kowanne littafin ba fala yaftari alaikum ahadu ba'dahu in dai kun kashe shi babu sauran wanda zai saba ku akan aiki da wannan littafin da kuka rubuta fa asaru ilai sai suka aika zuwa ga wannan malamin shine malami na karshe wanda ke rike da littafin a taura na gaskiya to shi wannan malami sai ya dauki wani sai ya dauki wata warka yayi dabara wanda yana daga cikin salon dabara da malamai suke suke cewa ba laifi bane at-tawliya wato dabarar da ya yi sai ya ɗauki wata warka sai ya rubuta kitabullah abin da ya rubuta a warkar ke kitabullah sai ya ya samu igiya sai ya rage a cikin rigarsa kamar dai ka san mutum ya rage laya amma ba laya ba abin da ya rubuta kitabullah to kuma tana cikin rigarsa yana goye babu wanda ke gani sai shi kadai saboda haka dan ya samu labari ga abin da ke anguwa a gari saboda haka yana shirye ko da wanda zai zo ya masa tambaya sai ga su sun zo in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akada warakatan fa katam fiha kitaban la thumma adkhalaha fi qarnin na'am ya shigar da wannan takardar da ya rubuta littafin Allah ya sa ta a cikin wani kafu akwai malaman da ke cewa a'a ai asalin littafin alkawarin ne ma gaba ɗaya ya rubuce shi sannan ya tura shi a cikin kafu wallahu a'lam in ma ya rubuta warka ya rubuta kitabullahi kawai a cikin warka ya nade wannan ya sa a cikin abu ko kuma ya rubuta a tauran gaba ɗayansa da ya rubuta a tauran gaba ɗayansa sai ya nade ta ya tusa a cikin abu kaga wannan kuma sai da karama sai da mu'jiza a ce rubutu irin na da ba ma na yanzu ba rubutu da tawada da alkalami za a rubuta a taura gaba ɗaya a dunkule a sa a cikin kaho kaga abu ne mai wuya to sai ya rataye wannan kaho a wuyarsa kuma nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace sannan sai ya sa kayan shi akan wannan akan akan wannan kahon sun ba ka fa'arabu alaihi kitab suka aika suna neman sa an zo gida sai ya ko lafiya kuka zo sai ga littafi da muka rubuta ne sabo saboda tsara rayuwar yahudawa sannan ga wannan littafi wanda ka riga ka san shi shine a taura to da mu rubuta ba akan a taura din ne muna tambaya waye ya da a taura suka ce ka yarda da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai wannan malami ya ba su amsa wa ma li la u'minu bi hadha sai ce me zai ana ni imani da wannan sai ya nuna kirjinsa kaga wannan abuwa mu ne kaga bai zama da sauran ba yana nuna wa shi ya yarda da zuciyarsa tunaninsa ba wai a sauran ne ya yarda da ita ba ba ka zo sabila ku suka fita hanyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kana lahu ashabu yaqulu yana da almajirai da suke zuwa gurin shi suna zuwa bai bar karantar da su a taura ba ana nan yau da gobe har dai Allah ya kawo ajalin falamma hafarat wafat lokacin da mutuwa ta zo a tauku falamma nazaru diyabu waɗannan almajiran sun cire kayansa za a mar wanka wanda dukkarna fi jawfihi fi jawfihi da sai suka tarar da kaho a cikin wannan kaho akwai littafi suna buɗe wannan littafin ko warkar sai suka ga an rubuta kitabullah sai suka ce ana sau ala karauna ila hada ila kauni amantu bi hada kun tuna lokacin da ake mar tambaya ka yarda da al-taura sai ya nuna kirjin sai ya ce dan me ba zan yarda da wannan ba kaga ya ya ya ya wankar da hankulan ku fa inna ma ana bi hada yana nufin al-taura din hada kitabu da yake kan wannan littafin da yake cikin ku قال في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لوك كنا الله يكرك بنو إسرائيل لوك كنا بنو إسرائيل فكنانا كي أكا وايقني ثم كنترو للكافي فاختلفت بنو إسرائيل على بضع وسبعين فرقة تدعى كم بنجروني سبعين دوريا خير من ذلك أصحاب بالكرم مطي الخير تفرقي شيني تفرقي وند يجمع لنا ميكا وند وند يربو سلسة بيتاش akwai wanda suke cewa wannan malami shi ne ake kira barnabas wanda ya rubuta injila din wato kamar yadda manzon Allah ya bada labari kuma labarin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ne da take yana sulsula sahiha hadisi da dubu biyu da ɗari shida da cikin wannan ya nuna cewa banu Isra'ila sun canza dokokin Allah tabaraka wa ta'ala sun kawo wani littafi sun bar aiki da littafin Allah madaukaki kamar yadda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ne Allah madaukaki ya ce a gaba فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يوقظ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون
وخلف من بعدهم خلق sai ga wasu masu biyo baya sun biyo bayan zamani na kasawo da bonsa annabi annabi Musa alaihi salam fa khalafa min ba'dihim khalq masu biyo baya suka biyo bayan wani su kitaba sun gaji littafi idan an ce sun gaji littafi wato sun dai samu wani sashi na ilimin littafin Allah ya kudu na arba hadha al-adna su kuma waɗannan nau'i na Yahudawa suna rikon wato wannan sashi na karantarwa sai su rike idan ya shafi rayuwa ta duniya to idan ya shafi rayuwa ta duniya za su karba ya ce wa ba'ara da bil adna al'ada wa ko hadhihi daru faliya kamar da ibnu kathir yake cewa fa huwa tafsiru duniya wa haula al yahud wa al-tawrata wato wasu yahudawa ne da suka gaji at-taura فقرأوها سككرن التوراة وضيعوا العمل بما فيها أما ففي أيدي لأبن لكتاب التوراة wa khalafu hukmaha sun saba ma hukuncin at-taura me yasa saboda idan hukunci ya saba ma abin da ran su ke so to ba za su dauka ba amma idan hukunci ya dace da abin da ran su ke so za su dauka ya abuduna araba hadal adla suna karban duniya saboda wato amfani na kusa saboda saurayi shine abin da malamai ke cewa rashawa fi hukumillahi wa tafsiri kalimati idan aka san alƙali zai karɓi rashawa ya iya canza dokar Allah to za su za su yi wannan kaga ba za su yi aiki da wannan gefen ba wa ya kuzo da suna cewa sai faru da za a gafarta mana ai mun san laifi muka yi wanda hatta cikin musulmai ana samun irin waɗannan hatta cikin musulmai ana samun irin wannan da ke ba ka gani ina sallah ina azumi dan dai na saba ba ta ta kai gefen ai zai gafarta ne dan dai na saba ma Allah ta wancan gefen ai zai gafarta ne tunda ni musulmi ne ina sallah ina azumi ina kaza ina kaza ya akuduna araba hadha al-adla wa yaquluna sayfaruna wa in yaatihim arabun mithluhu ya akudu idan aka samu wata kadara irin wancan za ku karba su ce Allah zai gafarta mana kar ka yarda ka saki jiki da wannan tunani na cewa Allah zai gafarta maka saboda ka dinga saba da shi Allah bai san haka misalin yahudawa ne yahudawa suke da wannan yasa aka samu hadisin shaddad bin aus wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkayyin man dana nafsahu wa amila bima ba'da al-maut mai wayo shine wanda yake makansa hitabi yake kokarin aiki da tunanin idan ma yau ne mutuwar ta zo to ya dai riba wal ajib man atba'a nafsahu man atba'a nafsahu hawaha waye rago manzo Allah yake rago shine mutumin da ke bin son ransa abin da ranka ke so sai ka bi ka ka aikata wa tamanna Allah ya sanna kai ta fata Allah zai gafarta maka ranka na son zina za ka je ka aikata zina kana fatan ai Allah zai gafarta ma idan ka roƙe shi wannan babu rabo kamar wannan hadisin bai inganta ba amma ma'anarsa ta dace da ayat al-Qur'ani don haka yasa malaman tafsiri suke kawo wannan hadisi a nan amma hadisin yana da rauni yana silatu da'ifa hadisi na dubu biyar da ɗari uku da goma sha tara wato tsari ne irin na yahudu yahudawa ba su aiki da littafin Allah gaba ɗaya shi idan aka samu wata kadara idan aka ce ta duniya ce shi sa Allah ya misalin da hasa al'adina al'adina rayuwa na kusa shine duniya al'adina rayuwa ta kusa ita ce duniya idan dai mutum ya san zai ci ribar rayuwar duniya to sai ya sake wata doka ta Allah wa in ya'tihim arabun bisu idan wata kadara ta duniya ta sake zuwa kaga alamar zaka ci riba a kanka nan ma sai ka sake dokar Allah shine Allah mu kake yake cewa alam yuqad alaihim mithaqul kitabi ashe ba a karbi alkawarin littafi a wurin bani Isra'ila ba Allah ya kudu ala Allah illa haqqa ba za su faɗi komai game da Allah ba face gaskiya wa darasu ma fihi kuma sun karanta abin da ke cikin sa والدار الآخرة خير للذين يتقون كذوبا كرشان wannan aya gidan lahira shine mafi alkhairi a kan duniya sannan wace samun gidan lahira sai wanda ke kiyaye dokokin Allah ba maganar wanda ke ma Allah wayo ba me ma Allah wayo shine wanda zai ke barin saba ma Allah da daddare idan har sallar asuba ya roke shi gabara wato har kana da hankalin da zaka yi wa Allah da bara barin saba ma Allah daga baya da su ba kaga baka kiyaye shi ba tunda babu kiyayewa lahira ba ta samu ga mutum wannan shi ne dalilin da Allah yake lillazi la yattaqun afala ta'qiluna shin ba su da hankali shin ba su da hankali kaga wannan yana kamar ayat Allah da kike cewa suratul maryam aya ta hamsin da tara kike cewa fa khalaqa min ba'dihim khalqun aba'u salata wa tabu shahawati wasu masu biyo baya sun biyo bayan su suna watsi da sallah suna jin sha'awar da ke zukatan fa sawfa yalqawna gayya waɗannan da sannu za su haɗu wato da azaba me ake nufi da algayi akwai hadisai da aka samu kamar daga Abu Umama al-Bahili an samu hadisi daga Abdullah bin Abbas waɗanda suke fassara algayu da wani kogi ko ko wani kurari ne a cikin wata jihar nan waɗannan hadisai gaba ɗayan su ba su inganta ba misali in ka duba abuwa bayan mutum da ɗauki shafi na ɗari da arba'in da shida fa sau bayan kauna gayya ake wadin fi jahannama ya zo cikin hadisin Abdullah bin Abbas da Abu Umama Tabaki mafi inganci abin da ake cewa al-gayyu shine al-azabul alim al-azab min Allah tabaraka wa ta'ala azaba ce daga Allah mai girma shi ake nufi da gayya za ku gamu da azaba mai girma shine abin da Allah ke faɗa a nan kuma yake cewa lil ladina takuna afala ta'qilun gidan lahira na masu kiyaye dokokin Allah ne don me ba ku hankalta me take aya ta gaba والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين da ake magana kan mazan Isra'ila sun lalata littafin Allah sun ma yi kokarin su batar da littafin Allah sun rubuta wani littafi don su daina aiki da na Allah ka ake kaga sun yi nisa da littafin ko saboda haka Allah yake cewa daga cikin mazan Isra'ila din waɗanda suka iya rike littafin kaga yana da wuya ai to shi sa kalmar bariko sai ta zo da wani salo wallazina yumassikuna Allah ne ce yumsikuna bil kitabi bala yumsikuna bil kitabi wanda shi yasa malamai suke cewa wannan kalmar ma da Allah ya kawo tana nuna wahalar rikon gaskiya ga Yahudi yana da wahala a samu rikon gaskiya ga Yahudi saboda Allah ya kawo kalmar rikon littafinsa kalmar ma da aka kawo ya nuna sai an rike littafin da kashi kuma yana nuna kamar abu ne bai wuya dan kawo shi takfir an kawo shi da ke ko da ke kira'a ta zo kamar kashi wallazina yumsikuna bil kitab wallazina yumassikuna bil kitab amma wallazina yumassikuna bil kitab shine yake dacewa da yahudawa لأن فيها معنى التكرير والتكثير للتمسك بكتاب الله تعالى وبدينه saboda yana gwada cewa dole sai an dage a yi rukun littafin akai akai ba gefe guda ba kada a ce an yarda da littafin Allah ta wajen tauhidi amma ban da wajen ibada ba a yarda da littafin Allah ta kowane gefe shi da ake nufi da yumassikuna don a tamassuku bi kitabillah yahtaji ila al-mulazama wa takrir li fi'l dhalika idan aka ce at-tamassuk masu yawan riko da littafin Allah kaga ba yake masa sai ba waɗanda aka samu suna yawan riko da littafin Allah daga cikin banu Isra'il wa aqamu salata har aka samu suna tsaye da sallah Allah ba ku ce inna la nudiku ajra al-muslimin mu ba ma sauya ladan masu gyara ko yanzu aka samu ba ya hude ya gane gaskiya Allah zai ba shi ladan me ce ce aya ta gaba وإن سقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم To تتقون amma me yasa Allah ya ce wallazina yumassikuna waɗanda suke riko da ƙarfi a don wani Isra'ila da yanzu ke da Yahudawan yanzu abin da yasa Allah ya ce rikon littafin Allah ga bayahu ne abu ne mai wuya in ji Allah tabaraka wa ta'ala ya ce domin waɗancan da suka yi zamani da Annabi Musa ba za a gaya maka labarin su. lokacin da Annabi Musa ya saukar da littafin kurai daga wajen Allah ya kawo littafin daga wajen Allah banu isra'ila ga ku ga annabi musa annabin allah yace ku karbi littafin fikiyar da ka san yadda ma aka yi kuka karbi littafin shi da allah yake wa inna takalan jabala sai da muka fafface dutse muka faffako dutse shine wasu malaman tafsiri suke cewa dutsen nan na ako wanda allah ya nutsar da shi wanda allah ya murkushe shi a lokacin da ya kuranye masa hasken wato hijabinsa hasken shamaki nasa lokacin da Allah ya kurege ma dutsen da Annabi Musa yake kai hasken shamakin sa wannan dutse ya lanki ya ya ya nutse to lokacin da Annabi Musa ya koma da wannan littafi an ba shi littafi wani Isra'ila wallahi kike da suka ko da littafi Annabi Musa yake to gashi na dawo daga kan dutsen ko kun je dan kwanaki 40 dai Allah ya taimaka mun samu littafi to ga littafi ku karba suka ce na ba muna zaune na shi aka kawo mana littafi Musa sun iya annabi Musa ya mika kukansa ga Allah annabi Musa ba to yanzu ba Yahudi ne yanzu ya karbi littafin Allah ka ji fa waɗanda ma aka saukar da littafin gaban su an saukar da littafin gaban su suke ba su karba sai da Allah ya kwakwako wancan dutsen da ya nutsar a dalilin kudan yi mahasken zatin ya kwakwako wannan dutse mala'iku suka daga shi ka annahu zulmatu ya zama kamar gajimare kamar wato girgije a saman banu Isra'ila wa zannu annahu waqi'un bihim kuma wannan dutsen yana sama kusa da kawunan su yana yana alamar zai fado kansu suna gani kamar yu gashi nan zai fado sannan sai Allah ya cewa ku zu ma a tsena ku ji kuwa ku karbi abin da muka baku da karfi waskuru ma fihi la'allakum tattaqun ku rika tuna abin da ke cikin wannan littafi da fatan ku ku samu kiyayewa game da dokokin Allah subhanahu wataala sannan suka ce mun yadda ka ji fa yadda aka yi kafin ka kawo sannan ta a zamanin annabi Musa sai za a yi a wannan zamani su yarda da alkawura bare littafin da wani mutum wanda ma ba kalilansu ba ne ya zo da shi shi ne alkur'ani ka duka dai surata wato Allah ya gaya mana haka ne dan mu gane tsaurin kan bayahudi abinda ba a taba yin shiga a tarihin nan adam ba ya faɗa mana a suratul nisa'i aya ta 154 wa rafa'ana fawqahum tur bi mithaqihim muka daga dutsen tur a saman su saboda alkawari saboda daukar alkawari gurin wannan dalili yasa a ƙarshen ayar Allah madaukake ce wa akadna minhum mithaqan ghaliba mun kalli alkawari mai kauri mai karfi wajen bani Isra'il alkawarin da Allah bai taba dauka wajen wani mutum daga cikin halittun ba ba a taba samun irin wannan alkawari cikin halittar dan adam ba in banda bani Isra'il a ce sai an daga dutse saman kawunan su kafin za ku karba wanda ya zo cikin fasarar Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas ya ce inni la a'lamu khalqin lahi li ayyi shay'in sajadat fi yahud ala ardi wujuhi yace ni na san dalilin da yasa yahuda suke sujuda a gefen goshin su yahuda suna sujuda amma in su sujuda suna yin ta hagu gefen hagu ba za su sa tsakiyar goshin ba gefen hagu idan dama na kallon sama dan me zai sako kaga sujuda ta kai ke na lokacin da suke ke sama sun yi sujudan da gefen goshi gefen idon dama na kallon sama Abdullah bin Abbas yace nan ma rufi an jabal lokacin da aka daga dutse fawqahum sajad sai suka yi sujuda waje abu yanzuruna ila jabali sai suna kallon dutsen sai suna karkatar da kai makafata an yaka alaihim don tsoron kada dutsen ya faɗo kan saboda haka lokacin da ake cewa ai ba haka ake ma Allah sujuda ba sai suka ce a sujudan da a dalilinta muka raba kanmu da fushin Allah wannan sujudan da kaga mun yi mun karkatar da kai ido ɗaya da kallon sama a dalilin sa bai ka Allah bai saukar da dutsen nan ba inda Allah bai yarda da sujudan ba ai da dutsen ya faɗo kanmu kaga suna da hujja ko saboda haka sai sujudar ba ya hude ta zama da gefen kai kuma idan sa ɗaya da kallon gefe ba haura wala quwwata illa billah Allah ka karɓi imani wannan yana cikin littafin tafsiri kamar tafsirin Ibn Kathir fassara ita wannan aya aya ta ɗari da saba'in da ɗaya da kuma tafsir al-imam sabari mujallar da goma sha uku shafi ɗari biyu da goma sha takwas ya kawo fassarar al-imam abu bakar bin abdullah yana cewa hada kitabullah taqbalunahu bima fihi kun yadda za ku karɓi littafin Allah nan fa inna fihi bayan ma ahalla lakum wa ma harrama alaikum cikin bayanin annabi Musa alaihi salam yana daga cikin abin da magabata suka fassara ita wannan aya kamar da al-Imam Tabari ya rawaito wato Allah ya tura annabi Musa da littafin al-Taura yace ga littafi na mu cikin littafin na akwai abubuwan da Allah ya haramta da kuma wanda ya halatta wa ma amarakum wa ma nahakum da abin da Allah yake ku yi da wanda ya hana ku kazu suka ce mashhur alaina ma biha to walwala littafin gaba ɗaya mu ci daga farko har ƙarshe in mun ji abin ya game gamshe mu sai mu karba wato sai annabi Musa ya karanta a saura gaba ɗayanta kamar kai ne ka je wa'azi ga mutanen gari ka ce na zo da alqur'ani daga wajen Allah alqur'ani sakon Allah ne sai mutanen gari su ce to ba za mu ba za mu yi komai ba sai ka gaya mana sakon daga farko zuwa ƙarshe kaga kenan kai ma daga kace kana da sakon Allah karanta alqur'ani daga farko zuwa ƙarshe mu ji sakon kaga ijiran da sai Allah Musa kenan karanta at-taura daga farkon ta har ƙarshe ya kai Musa idan ka gama kuma sai mu auna sakon da kafa da shi ya dace kuwa in mun ga ya dace sai mu karba shi da an zara nan ruka ce kai Allah waɗannan mutane za su karba kuwa Allah ba kake ya ce ban da su shi ne daga wannan dutse kafin nan suka karbi littafin saura shi yasa Allah ba kake yake mana bayani kuma wannan shi ne karshen ayoyi da suka zo na karshen kissa ta banu Isra'il Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka shi Allah suke gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت